أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاتقت وتبت جماد الأولى في رمضان الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دولا لدري حدودا أربعين دبيو وندي ديدي دبيو جوتن دايا ميلادية دبيو دبيو دا عشرين دايا الله تبارك وتعالى مسيروكو yi mana dace da alkhairin duniya da na lafira da mai karfi suna nisa a daidiya in ma manta ba darasi shi ne na nawa jiya yau nawa ke na yau sha sha shida darasi na sha shida ko fi zikirin hisabi wal kifasu wa gairi zalika shi muka fara jiya yau za mu dora aka ce summa yafrugu Allahu min al-qada'i bayna al-ibad sannan Allah tabaraka wa ta'ala zai gama hukunci ya karasa wajen hukunci tsakanin bayi islamin Allah tabaraka wa ta'ala ya gama hukunci tsakanin bayi saboda haka kowa ya san matsayinsa wa yabqa rajulun bayna al-jannati wan nar sai wani mutum ya rage tsakiya shi ba aljanna ba shi ba wuta ba kaman kwatankwacin dai irin waɗanda aka yi magana a wani wuri da ake ce masu ashabul araf kaga su ma an tsaya ne katanga ce tsakani tsakanin aljanna da wuta da waɗanda ayyukansu suka yi daidai hamsin hamsin misali ayyukansu na lada ya hana su shiga aljanna ya hana a sa su wuta ayyukansu na zunubi kuma ya hana sa su aljanna komai ya yi daidai kenan a tsakiya to daga ƙarshe aka tabbatar da cewa Allah tabaraka wa ta'ala rahman ta tarin jayi kushin sa saboda haka za a yi masa rahama su shiga aljanna to shi ma wannan mutum kutan kusin wannan shine na ƙarshe da ake magana bayan an gama hukunci shi wannan yana nan tsakanin wato yan aljanna da yan wuta shi ma irin wannan ne tunda dai a sauƙaƙe abin tunda za a samu jinsi da yawa masu wannan ba mutum ɗaya ne salba amma dai a irin wannan shi akan wannan zai zo guda ɗaya ne sauran duk an gama saura mutum ɗaya wa huwa akhiru ahli an-nar dukhulan al-janna dukhulan lil-janna shine na ƙarshe daga cikin waɗanda suke ɗan wuta wanda sun cancanci ɗan wuta kuma zai zo daga baya shiga aljanna muqbilun bi wajhihi qibala an-nar za a zo sai an ladabtar da shi za a juyar da fuskar shi bangaren wuta ya kalli wuta fa yaqulu ya rabbi isrif wajhi an nar yace ya Allah ka kautar da fuskata daga wuta wuta ko kallo ba ta da dadi saboda masifar da ke ciki in mutum ya gani dole hankali sai ya tashi in ma da akwai sauran mutuwa mutum yana kallon masifar da ke cikin wuta zai yanke jiki ya mutu saboda ai a nan duniya magabata an yi mana maganar tabi'ai ba wai wutar lahirar suka gani ba ma wutar duniya suke gani mutum ya yanke jiki ya faɗi ya wata guda yana jiya saboda ya ga wuta mun karanta nan cikin suwar min hayatul tabi'in cewa wani ya tafi ya je ya ga ana tsira ya ga ga wurin da ake tsira kawai ya ga yadda ake haɗa wuta ake haɗa ta da yanke jiki ya faɗi sai da aka ɗauko shi aka sai da ya wata guda yana rashin lafiya ya ce ko da wannan aka ban mu ta ishe wannan wutan ta duniya in kana so ka gwada ka kalli makera ka ga yadda ake yi to balle kuma babban masifa yau ka je still a rolling company inda ake narka karfe a ce fitar da karafunan nan na taba ganin na kasin na taba ganin da wancan kafin ya mutu to yanzu ba an ci an tada shi ba ya tashi ko na da kuta idan ka ga yadda karfen nan suke biyowa cikin mold din inda aka narka karfen mold ce akwai zuba sabon da zance mai bada hausa wato kamar kowane yana da kwami kwami inda ake zubo shi kamar yanzu gidan biredi in ka je ba akwai malls ba wanda za a yi kato za a yi babba za a yi dan karami za a yi dan duk cikin karfen ba na ke zuba fulawa a cikin gasa ba to shi ma karfe haka yake malls yake da shi idan aka biyo da shi wannan ruwan to kowane zai biyo mm ya wane ne sai 15 mm wane ne mm ɗinsu duk inda zai biyo kowane zai biyo cikin mall ɗin to a narke ke zuwa idan aka ji aka ɗebo shi aka zubo daga wuta ji ta zubo zubo shi take a narke kamar an narka gyaɗa za a yi kuni kamar yadda ake mai tunkuza a duk wata ɗin nan to za a yi kuni kaga ita mai kuli da yake ba mall take amfani da shi bai ta gutsura take da hannu ta kwatanta daidai yadda take kan girman shi sai ta rike ita na wani tana saka ko to shi wancan dama in ya malalo daga cikin abun nan in ya zo zai bi wata hanyar da zai rabu kowane ya daidai girma wanda ake so sai ya rika fita ta to a lokacin da yake fitowa wuta za ka ga kaman wuta ce kawai a dace ta da gurza ce a matsayin wuta in kuma baka taba ganin wannan ba ka kalli so wannan dutse eruption na menene wannan in dutse ya fashe ne volcanic volcanic eruption idan wannan aka samu volcano wannan dutsen ya narke ya fitar da wutan nan ta ciki za ka je da take fitowa daga cikin dutsen narkakkan wuta ce tsantsa har cikin ruwa din take mallar sani in tana tafiya ruwa bai kashe ta ta shiga cikin ruwa za ta ci gaba da tafarfasa ta a wutar tana bi cikin ruwan kawai suna kinta a kowa ya ga hanyar ta cikin ruwan kuma wuta ce to wannan wutan duk abin da ta taba a waje bai kare in ta malala ta shiga cikin gonaki wurin ba zai kara fitar da ciyawa ba duk itace da ta kaza ta musu ta gaba kuma daga duwatsu take fitowa wutan nan to haka wani abin da ta zo karatu ce zuwa an ba ka bada an shiryo shi da sai a haska ta gani irin wannan abin ku ga yadda yadda wannan bala'i yake na eh daga karkashin ta ba eh kan wutar lantarki eh eh eh eh kaji ko kuma ko da shin karfi da kan mota in ya fara wato ya lalace wannan wutar da aikin shin ma haka ne sosai wutar lantarki ke kira wannan aikin shin wanda daga jikinta ake samu wanda ake sa ba a zama kusa da kudin nan kada mutane su gida kusa da ita kada su ya karkashin ta yace idan ta yi gutsure ta fado misali ba sani ba ba sauke wuta ba to kilomita nawa kace mitas eh mita 100 kilomitar 100 duk waɗanda suke wurin ba ɗauke wutan ba to sun gama tsaki idan da za ta yanke ta faɗo kan mota mota na wucewa to narkar da motar za ta babban bala'i ne mutane ne kawai da kudai ce dai to amma kuma da laifin gwamnati duk lokacin da ka zo ka ce mutum tashi nan malawa ka idan ya ki tashi ne bai tashi ba kai ka so saboda da za ka ce mai to na gina mata goma ta sai ya ki ai kana da hujjar da za ka ji masa to amma wani lokaci za ka ga yadda abubuwan suke tafiya kuma shugaba zai ce ya ba da umarni na kafa su ba su yi ba ba a ba zama wurin dama tun farko eh an hana wannan ka tanda shi wurin ba eh idan mutum yana da eh yana da gudun plan eh ba a tare da za a biya shi amma wanda ya shige dan akin kai da aka yi abin da wannan shi ya to Allah ya kiyaye a ta kai dai mu dalilin nan ma mu dawo da sun kasar da ma abin da dauke mana hankali mu dai mu kalli dai yadda wutan nan take ko dai ba a ce ma wancan high tension ba in ma ta nan ce yanzu akwai ɗan wata na nan da ta zo ana ana jona saboda ana wannan jana kwakwale in ka fita da ke ta kai wayar kawai ba ma sai an ji har sai ba ko wannan da ta shiga jikinka nan wani dan zaro ta danki kaji eh ada ta kuwa kuma duk wuta ce ba to to to kaji ko ai malam musiba ce mala Allah shi ya sa wanda ya gane yadda wutan nan take shine annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kai shi ya gano babu wani lokacin da annabi ba zai nemi tsari daga wannan musiba ba wannan wutan nan da kuke gani tun daga kabari masifan mutum ya ganta kawai ko bai shiga ba cikin kabari ta kadai ta isa shi yasa da muka karanta nan wurin yace ista'izu billahi min hadhihi al-arba ku nemi Allah ya tsare ku daga abubuwan nan guda hudu fitnatul qabr fitnatu azab jahannam fitnatul mahya wal mamat fitnatu shar wannan shar fitnatul masih dajjal dajjal waɗannan abun guda hudu sun kai iya masifa duk wata masifa da ka gani to wannan abun malam musibar ce to Allah ka tsare ni kullum mutum ya tashi da safi ya roki Allah ya tsare shi daga shiga wuta ya roki Allah aljanna mu yi magana nan aka kai ce Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika min an-nar ya Allah ina roƙonka aljanna ina neman ka kare ni daga wuta idan kai so uku a wani wurin aka ce shi fi karanta akwai na aka ce so bakwai wato uku za mu gaishe ma nan cikin littafi yana nan gaba inda zai ce wajibi ne yana da kyau mai hankali ya rika roƙo za mu gaishe na cikin littafi idan ka roƙi Allah haka kana roƙon shi aljanna so uku kana neman kariya daga shiga wuta so uku aka ce aljanna ita da kanta za ta tsaya ka roƙon kanta gare ka cewa Allah wannan bawa na da tafi da shi cikina aljannar da kanta ita kuma wuta da kanta za ta rika cewa Allah ka tsare ba wannan naka ko bai warka daga gare ni wuta musiba ce mun ta hal musiba Allah ka tsare mu daga shiga wuta saboda haka wannan shine ai wannan wannan aka ce ko ina ne ma asrif wajhi anin na faqad qasabani rihuha yace warin wannan wuta ya maida man dafi ya sani dafi ai ko ai saman wa agani ay sammani wa agani wa alakani duk wannan kalman asaba ne dinnan ita take dauke da wannan yace warin wutan nan wannan iska na wuta da ke bugu na yace ya sa man dafi sannan ya cutar da ni wa halakani ya halaka ne gaba daya wannan wannan dafin na wutan nan yana cutar da ni wa harqani ay zaka'uha sannan bayan haka nan wannan harshen na wuta shine zaka'uha sai sa dole wasu abin ta fassara mana saboda mu ba mu yi abin ba sosai ku duba nan kasa ku gani can da nake kasaba ne ku duba ai sammani kenan sannan wa adani ya cutar da ni wa ahlakan duk wannan kalma ita take dauke da wannan ma'ana ba ta fasaro da kalma daya sannan yace zaka'uha kun gan shi wannan wa aharakani zaka'uha menene zaka'uha ay la'abuha wa isti'aluha wa shiddati wahdiha duk wannan kalma take dauka wannan to da ka ga wannan dole sai masu harshen wato ita wannan wutan harshen wuta shi ne lahabu shi ya sa aka ce tabbat ya da abi lahabu wa tabba to ko mene ne mene ba ma nan ba na eh sai sula nara za ta lahabu to lahabu din wannan lahabu harshen wuta ma abuja wanda za ta rika sa harshen ta laso mutum inda ka da ta harshe ta malkayo shi da harshen wuta tana ci ta yadda duk inda mutum yake da ita za ta yi wani harshe sai ta naɗo shi inda ta ke ci to shi ne lahabu wa shi'aluha isti'alu kuma yadda take huruwa yadda take yawan kunnuwa wa shiddatu wajiha da tsananin yadda take haukan na irin wannan tsayi irin na wuta yadda take zabalbala kana wannan to wannan shi ne zakawa kun ga dole kun kalmomin suna guda ba sun fi daya to shi haka ya faɗi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kad uti jawani ul kalim sai mai yana tsaya amma tana dauke da ma'anan kalmomi buhu buhu fa yaqulu هل عتيت إن فئل ذلك بك أن تسأل غير ذلك shin ba ka gani idan an yi ma wannan ba za ka ƙara tambayan wani abu ba kada a yi ma wannan a daina kallon da kai wutan kuma ka ƙara tambayan wani abu ba ka gani an yi ma wannan za ka ƙara tambayan wani abu amma wannan ya isa kenan fa yaqulu la wa izzati kai ce ina rantsuwa da buwayar ka ba zan tambaye ka komai ba wa yuti Allahu ma sha'a min ahadin wa mithaqin sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bada abin da ya ga dama ayi alƙawarin da shi na wala alƙawari na kulla ya jejeniya fa yasrifu Allahu an wajhihi ay fa yasrifu Allahu ay wajhahu anna sai Allah ya tare da shi da yuka da shi dan samu mabban zafi ta sai kare shi daga wannan wannan wuta da take mai tsananin zafi فإذا أقبل به وأقبل به إلى الجنة حتى كما تمكرت فإذا أقبل به على الجنة إذا أقبل كان تدشي كما يقول إذن في الجنة وأن توكي شد بوجهها رأى بهجتها يجئر والولد في السن الجنة كاين قليا كاين أدو كاين كأسلا مالا بلا عدد أتكين الجنة إذن يند الجنة تكي domin mun gaya mana cewa nan mun karanta cikin tafsir Nasiru Sa'adi cewa ita aljanna rasa ta kawai ko da ba wuta za a kai mutum ba a kaddara yau an rasa aljanna ma mutum ba za a kai shi ta ba a ce aljanna ya rasa to wannan rasa aljannan kawai in akwai mutuwa ta biyu ta ita ta yi mutu shi ma saboda bakin cikin abin da ya rasa an gane ko saboda haka abin babba ne idan ya kasance mutum ya rasa aljanna ko da ba kai shi wuta ba to bakin cikin rasa aljanna kawai a baba ya ce sai ya mutu wasu malaman ta su kai wanda ya shiga wuta dama yana fama da azaba linki uku na farko azaban farko laifin ne azaban laifinsa azaba ta biyu azaban rasa aljanna bakin cikin da ya sa ya rasa aljanna shi ma kanshi azaba ce azaba ta uku bakin cikin waɗanda ya halaka waɗanda ya ja su suka ɓace ta hanyar shi bai fito malam ka ko na'am bai fito ba wanda ya shiga wuta yana fama da masifa ne har kala uku karanci kenan ta farko yana fama da masifan laifin da ya yi kai cuta ɗaya ke nan ko na biyu yana fama da masifan zata rahama da yi tun daga gidan shi can a aljanna an ba wani shi kuma an zo gidan wuta an ƙara mai wani wancan da bai zo wuta ba an ba shi gidan shi shi kuma da bai zo aljanna ba an ba wani gidan shi ba za a yi ciki ba yanzu ko a duniyar na aka fitar da mutum daga gidan shi ga wani zaune a gidan na kace din zai ba kai shi wuta ba kawai a ce yana cikin gidan shi aka kore aka sa wani cikin gidan kuma ya san gidan shi ne ya kace ganin zai ji to to balle gidan da ba tabbas bane wannan to wancan kun an shiga an shiga abadan hayatun abadiyya sarmadiyya rayuwa ce ta har abada wadda ba ta da iyaka ba lokacin da za a ce da iyakarta to kuma an je ga wannan gidan da zai wannan rayuwar an raba shi da shi an ba wa kuma an zo cikin gidan azaba shi ma na har abada kuma an ba wa an ba shi wannan gidan an ce hada da nashi ya ya ji da nashi ma balle da ƙari da aka yi masa kuma yana sani tunda tun a kabari mun karanta ne sai an nuna mai gidan shi a aljanna inda ya yi da'a sannan yanzu da bai da'a ba shi mai to yanzu ga inda ya koma a wuta to wannan bakin cikin kadai ya ishe shi to sannan ga bakin cikin wanda ya halakar in ƴaƴansa ne in iyalin ka ne ya basu to yanzu in sun shiga suka gan shi a wuta sai su taru su ta tsine mai kai ka ja mana Allah tsine ma kai ka ja mana kai ka ja mana shiga wannan wurin idan bai gan shi ba roƙo ma suke suna cewa a nuna masa suna cewa rabbana arina alladaini adallana min aljinni wal ins نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأفضل ce ya Allah nuna mana waɗanda suka halakar da mu daga cikin aljanu da mutane saboda mu sanya su ƙasa ƙasar kafafunmu zama su ne a wutar tattaka su saboda jin haushi jin haushin da suka ja musu ya fito yanzu to shi ne masifa to kage yana fama da masifa uku ko ga nashi da laifi ga na jin haushin bai samu rahama ba ga na bakin cikin wanda za su tattaka shi suna fiki ne masa na ta haɗu dai ba azabar ba ce akwai wannan ɗin ma sai iya yiwa amma mumkin amma wannan ai zai yi ne shi ma ya ci gaba a cika da shi ko ba da wanda mutum zai ga cewa yana da dama bai abun nan ba ai ka ce ma wannan za su wuce uku shi yasa nake a karanci ai har da bakin cikin wasa ka duba mutum nan yana duniya yana da abokai yana da yan uwa yana da wanda yake so yana da ƴaƴa wataƙila yana da iyaye duk ba na shi bane yanzu misali mutumin da ya tafiya ya dawo cikin dangin sai ga muna abokan sai ga yan uwansa ba amma sallacin juma'a baka duba ka dace baka haɗu da mutane ba ko ka aka dogon ɗaurin aure ka haɗu da abokan ka suka ji kaji daɗin rana saboda ka haɗu da waɗanda kuna son juna amma kun daɗe ba ku haɗu yau kun haɗu ina fata ana gane ana ganewa to prison da ake kai mutum a prison haruna rashid lokacin da wata rana ya yi hira da wasu ɗan prison ya tambaye su ya ce wata masifa ce ta dame ku lokacin da cikin prison fitinan wata ne da ya suka ce babban abin da ya dame su a prison din nan da ba sa samun daman ganin iyalansa su masu tarbiyya ba san wanda zai masu tarbiyya iyalansu ba saboda suna kurkuku to rashin ganin wannan ba su san halin da iyalansu suke bai ce su ne suka ce su ne babban abin da ke dama sa dalilin wannan masu akuwa to wanda ya shiga wuta fa sai an raba shi da kowa nashi babu yara ba maganan ta kansa kawai yake masifar da yake ta kawai ta yi ko ziyartar shi aka kawo shi ne jin daɗin ziyara kawai batun shi ke kara domin za a gan shi a wuta ga masoyin shi ya zo an nuna mai shi ya zama shi kuma kaman gawayi kuma wanda ya kawo mai ziyarar nan zai gan shi za su yi magana baki da baki ya ce yanzu to me zan ma ya ce to ai ban ba wanda za ka yi man sai dai kawai masifa ta kai masifa ba abinci ba ruwa ko za ka dan san mana abin da ake ba ku aljannan nan ku dan gutsuro mana da ruwa da abinci mu samu mu dan ci shi kuma ya ce Allah ya ce kana mu ba su Allah ya ce ka haramun ne Allah ya harrama ya haramta su da kafirai ya ce kana mu ba su haka ba ya da zamu ba zai ji tausayi shi ce bari ya gutsuran ba zai yi ba Allah ya ce kada ba ba ruwa ba abinci ba abin sha sai fa ba azaba kawai idan ko mutum ya ci azabar ya ci azabar ya ci azabar ya yi fitsari ya yi amai ciwo jini duk jini ko ta ina sai a zartara kuma a ba wasu a ce ku ci shi ne abinci akwai abin da muka karanta nan da muke karatun suratul hajji idan aka za ka kawo abin shan nan ka ba ɗaya dama mutum za a matsa mai dole sai ya karba kuma yana zuwa karɓar nan naman fuska shi gaba ɗaya zai zo sannan kuma ba ga wani ruwa yadda ake faro shi daga ka zuwa ƙasa ta farfasashen ruwa daga duka kai sai ya zo ƙasa sai ya kwada fata gaba ɗaya in kuma ta ba har aka ce shi ɗan wuta a cikin awa ɗaya ana canza mai fata sau ɗari uku da ɗari da ashirin so ɗari da ashirin ake canza ma ɗan wuta fata a cikin awa ɗaya za a ƙona fatar da ba ɗauka sa'un ya koma kwarangwal a ƙara canza wata a cikin awa ɗaya sai an canza mai fata so ɗari da ashirin mala Allah ka kare mu daga shiga kowane minti sai so biyu kowane cikin minti ɗaya sai an canza mai fata so biyu kaga wannan kuma gashi nan a Qur'ani ne ba mu labari ba abu bane na tasawur ko ka tasawur ne mutum ya koma ya karanta surar da gani ga kanan cikin sukul hajj da aka bayani amma karanta inda za ka kwara masa ruwan zafi a kona cikin a kona cikin ciki a kurbata ciki abin da ke cikin cikin nan mutum yana kurban abin dama kawai gaba ɗaya kayan cikin shi za su zo ta dubura su zo kawai kasa wannan ya fito da su gaba ɗaya sai ya kwaso abin da ke cikin nan kuma mai da wani a ci gaba da kusa duk yadda mutum zai suranta ma wuta sai dai yadda annabi ya suranta mu ji iya abin da za mu iya yi amma wallahi ta wuce nan haka yana magana aljanna kuma duk suranta nan ya wuce nan kamar yadda muka karanta Abdullah bin Mas'ud ya bada labarin kalmar aljanna Umar ya tambayi Ka'ab cewa ga abin naka ce ta manyan ba ka ce wannan shi hamala alwa ba ka ita ma wuta saboda haka waɗanda suka gane yadda take da bayanan da annabi ya yi da bayanan da magabata suka yi shi yasa ba su saki jiki a wannan gidan ba domin kullum mutum yana tunata ta zai koma abin da zai ci ma zai zama munafiki yana taka da mutum saboda musiba Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare ba yawan karatu ne shine matsala ba mu rika abin ya shiga zuciyarmu daga layin littafi ya shiga zukatanmu daga nan ya shiga gaɓoɓinmu ya zama na abin da muka karanta nan ya shiga zuciyarmu sannan kuma dalilin shi gaɓoɓinmu sun canza aikace-aikacenmu ya canza mu'amalanmu ta canza muna iya yanda za mu yi muga gidan nan mun shiga wannan gidan na aljanna ba mu shiga wancan gidan ba muna aiki tukuru laila nahara dan kada mu shiga wuta muna aiki tukuru dan saboda mu samu mu shiga rahmar Allah tabaraka wa ta'ala na haka ne ga haka ne wani haka ne ba mu gane ba ne ai wanda ya fi kowa asara shi ne wanda zai rika bari yana gani lokacin shi yana wucewa a banza mai komiwa domin wannan lokacin da ya wuce duk wanda ya bari wata awa da ya ta wuce mai a banza mai komiwa ranar lahira haka nuna mai asarar da ya fi saboda wannan awa daya saboda da aka ce nafsul lawama ba wanda ba ce komai ba ce ita fa ta yi aikin amma in ta koma tana zargin kanta ina ma da da yawa ta yi wanda ya je lahira aka biya shi ladan ya yi sallah raka'a biyu sai ya zargi kai shi ina ma da kuɗi ya ko takwaje ko kuye ta sallar ma ya rayuwar shi bai faka ba to wanda bai yi ba kuma an mana wannan shara shi Abdullahi bin Mas'ud na ta magana ne je makabarta ya ga wani wanda ya sani ya dan yi janjadi ya gan shi ya ce masa ya kuka ciki ya ce duk wanda ke makabartar nan yau yana da dama yana burin da za a dawo da shi duniya ya samu daman yin sallah raka'a biyu kaga raka'a biyun nan raka'a biyun nan da kai bayan magariba wanda ke makabarta yana burin da za a bashi ya fito daga makabarta ya zo ya yi sallan nan raka'a biyu wanda kai to ya fi a bashi duniya da duk abin da ke cikin duniya wannan raka'a biyu sai ka ga raka'a talfajirin nan da ba a yi bayan sallar asuba mafi yawanci mutane da su kawai wani mara ba san ta ba to wannan raka'a talfajirin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ta fi duniya da abin da ke cikin duniya wani wurin ya ce ta fi duk abin da rana ta haska rakatan fajirin nan ɗan taƙaitattun nan guda biyu wanda ake kafin sallah asuba sun fi duk duniya da abin da cikin da ranar kiyama mutum za a ce dawo a bashi duk duniya da abin da ke cikin ta ya bada rakatan fajiri guda biyu na shi da ya taɓa yi ba zai yarda ba na barakallahu fi sai to sura mana yace nan ma muka karanta shine da hatu rasul aka ce wanda ke cikin kabari da za a ba shi dama ya leko kawai ce subhanallah ko ce subhanallah wa bihamdi ya faɗi wannan ya ta ba shi duk duniya da abin da ke cikin duniya ce subhanallah guda daya da za a ba shi a ce mai zai fito daga kabari ya samu a ce fito ka ce subhanallah ka koma kuma ya san in ya koma nan a ba shi abin da dalilin subhanallah guda daya yana kan wannan fiye da a bashi duk duniya da wanda ke cikin duniya kuma ai mun karanta annabi Dawud muka yi magana annabi Sulaiman ko yana tafiya da sojojinsa gaba da baya ko ta ina har ma saboda kada ya sha rana tsuntsaye sun masa inuwa a sama kada ya taba rana wani shi kuma yana tasbihi subhanallahi walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar sai tsaya ya ga annabi Sulaiman da wannan falala sai ya ce ga lallai iyalan Dawud kukan an ba ku abin da an ba ku duniya sai ya ji shi sai ya ce mashi kai ba ka ci gaba da tasbihinka kaga subhanallahi nan ko alhamdulillah ko la ilaha illallah tasbihi daya a littafin ɗayan kuranar kiyama ya fi duk abin da aka ba iyalan Dawud alaihi salam ka samu tasbihi guda ɗaya da ka taba kuɗi subhanallah an sama shi a cikin littafin ka Allah ya karba an sama shi a littafin nan ana renon shi kamar da ake renon ladan nan ya fi duk abin da aka ba iyalan Dawud alaihi salam kafin kuma wanda Allah ya ba duniya kamar duk wani wanda za a ba duniya bayan su ne to tasbihi sai ya ji abin da aka ba sun nan inda za a karba to amma da dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi har sama ya an so mana ita ba mu santa ba tunda da ya tafi sallan nan anan muka karanta ya hadu da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce a gaishe da al'umman nan sannan ka gaya masu aljannan su babba ce mai faɗi ce amma babu shuke-shuke da yawa su turo kayan da za a rike musu shuke-shuke a ciki a duk shuka musu to me zan gaya masu sai ce su rika yin tasbihat da zani in ka ce سبحان الله العظيم وبحمده النقل عندك ما سبحان الله العظيم وبحمده عندك ما نقل جسد كتير سبحان الله العظيم وبحمده أي ما بسنك عشان كاتورة كائن لكي جسد كفدي أنا كيكنا تكي كائن أي تجد to da ni da kai da ke ni da ke nan mu kawai mun karatun ba wani muke mawa na ta ne yanzu mu dan tsirarin nan da muke nan mun wata a shirin mu ko to tun da ka ga guda nawa muka daka shi ne babban matsalar kawai nawa muka daka yau nawa muka daka jiya da sha da sha mutum ya ce awa daya yana fata abin nan ɗinsa lamatar hadisin nan da ka turo nan yau yau ne ko lishan أكثر أبن دي أكثر ما يدخل الناس النار لسانا mafi yawan abin da ke kai mutane wuta harshen nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya magana ya zo ne ce ai mai nasiha ya zaro harshen ne yace kuffa alaika hada ki yayi kanka da wannan ya tambaya ce mu ana wani azaba kai daga abin da muke faɗi yace in ko baka san wannan ba maman ka da asara ka da ya da ba ta zai ka ba da ya ba baka san wannan ba yace wa hal yaqbun la akwai wannan abin da ke sa mutane a kifa su a cikin wuta alama na sirihim akan karan hanci su kan fuskokin su illa hasaidu al-sinati fata abin da harshen suke girbo masu au kama qala sallallahu alaihi wasallam mafi yawan mutanen da ake kifa su a wuta kan fuskokin su ba wani abu ya sa ka aka wafa shi abin da harkar shi girbo masu ai tsira ana hira da kafa duk hirar da kaga mutum yana jin daɗi ya ce yi majalisar hira ya zauna ko ya zauna ba za a ji ita magana da harshen bane to magana nawa ka faɗi a rana nan muka faɗi ba cikin magabata wani ya ce shi ya lissabo iyakan maganan da ya yi ya gano yana da zunubin da ya yi da harshe ko da wane ne ya ce ya gano guda arba'in na? arba'in da wani abu ko ya ce ba su kai hamsin ba gaba ɗaya rayuwarsa ya ce to amma kowane sai da ya ware ya yi tuba ya iske gifari so dubu ɗari uku da sittin a kan kowane guda ɗaya yau wajen da zama malasa ne cewa ya lissafa iya zulumin shi saboda yadda yake baya ba magana bai magana bai cewa komai yana kididdiga kalma nawa ya faɗi a rana yana iya gano kalma nawa ya faɗi wadda ba daidai ba yana iya gano iya kalmomin da ya faɗi na daidai da haka daga safa a cikin awa ashirin da hudu yana iya kididdigawa ya gano kalmar da ya faɗi wanda take laifi a cikin maganganunsa to ya gama lissafa a rayuwarsa ya ce ya lissafa yanzu yana da laifin da ya san ya faɗi da harshensa kaman guda ɗari uku abin nan kai guda arba'in da wani abu bai kai hamsin ba to kowane sai da ya ware mai istighfari dubu ɗari uku da ko sittin na manta da shi kowane guda ɗaya yana ta tuba a kan shi ka duba fa annabi ne bakin fa aka aiko sallallahu alaihi wasallam wanda an ce in ba akwai abin da ake gani yayi laifi to Allah ya gafarta mai ma ta kaddama wa ma ta akhara min dambi in ma akwai balle ma babu to an gafarta mai sannan sai ya ce shi kuma fa inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthara ko min 70 marra wani wurin ne yana yi har ni a marra yana da neman istighfari yana istighfari yana tuba a yin da sama da so 70 ko so 100 to kaje wannan da kai maganar nan da zu shi ai gane wannan abin ne har ya gano cewa bai da lokacin hira bai da lokacin da zai fata har ya daina ci sai dai ya sha Dawudu Sa'i ko Dawudu Sa'i aka ce sai da ya daina ci sai dai ya sha aka tambaye shi me yasa kai sai dai ka ci ba ka sha yace saboda ya lura tsakanin ci da sha in za a ci a minti goma to in sha zai yi minti biyar ya ci to wannan minti biyar din maimakon ya bar su a banza bari ya yi amfani da su ya sha tunda dai rayuwa ake so a yi ba dai abin sha a sha ko a rayuwa ne ya ce to minti biyar ya isa ya sa ya rayu to minti biyar kuma sai ya karanta qur'ani zai iya karanta aya hamsin cikin minti biyar din nan to da kamar mako ya tsaya ba ta wannan lokacin kada ba zai ba kuma ma tsari suna zaune a ɗakin yana zaune a ɗakin shi sai da yi shekara ashirin bai daga kai ya kalli rufin ba ba rufi ya tsuri yana zuba to ya tsaya yana kallon zuban ba za ta dame ba ya fara neman ya za a yi maganin zuban sai dai na kallon wurin ɗalibinsa da ya rubuta shi shekara ashirin ya dawo ya daga kai ga yadda ya bar wannan wurin shekara ashirin haka yake har yanzu suna ta tarbihi da asuba suna abin nan gari ya ku abin asuba ta kusa yi sai ya daga kai ya kalla sai ce inna lillahi malam har yanzu wurin na sai na na yadda yake ba duke shi ba la haula wala quwwata illa billah malamin su na ganin ba so ta ba daidai ba to shi dalin shi ci gaba da aiki yanzu asuba ta kusa wata ile yanzu ne zamu yi abin da aka karba a karba to ile duk wanda muka yi ba karba ba ni ma da ke ɗakin yau shekara ta ashirin ban kalle ba don kada ɗauke mun hankali daga abin da ke da mana kada ka zo yanzu na? eh eh rabi abin kan yanzu ne ko sai eh ta tsari shi wannan ruwaya ina wannan wannan kafiya dalibin sa ne yake ba da labari yace sun zauna da shi malamin shi ne yace shekara 20 suka zauna bai taba jin ya faɗi wata magana ba wanda take wajen qala Allah qala Rasulullah shekara 20 wani yace shi sai so biyu wani shi ma yace shekara 20 suka bai taba tambaya sai ran da zai tafiya bar malamin malamin yace mahaifinka suna raye yake suna raye malam ce in ka je ka isar da gaisuwa ta ka ci gare su ne musu sallama yace ran nan ne ya taba jin yayi wata magana da ta shafi wajen qala Allahu qala Rasulullah kai tsaye yayi maganan wani yace to in ka je ka ce ina gaishe da mahaifinka za ku je za su rabu ne yayi karatu ne shekara 20 yanzu ya tattara kashi za a gida sai ya ce masa mahaifinka na raye ce suna raye ya ce to in ka je ka ce ina gaishe su misali shi nan magana ta kare ba su da lokacin da za su bata saboda wannan gidan balle su tafi majalisar shira su zauna balle su jira a masallaci balle su je ranar juma'a su jira a masallaci yau so ko tsoron ta kallon tv to ai ta zo wannan to lokacin yana gara kallon tv mu ma za ka yi sa abin da kake so ko kafa idan ta ci amma wanda zai zo bakin titi bai zauna shi ke ma mutane alƙalanci wani an ana sallamewa daga sallah yana sauri ya fita ya ji labarai ya ji rediyo ya fara da kiɗi tunda wannan butu bushe-bushen in an taso sai an bushe-bushe tukunna ko an gabatar da wai sai an tsaya ku ji busa shekan algaitar shekan tukunna ku karya da ita Allah ne ba mu mafita mu dai daure mu gane فإذا أقبل به أقبل به إلى الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت kun san can ba an yi alkawari da cewa zai tambaya ba to idan aka je aka kai shi kuma aka fuskantar da shi wajen aljanna ya ga walwalan da kwalliya da abin ban sha'awa da ke cikin aljanna sakata ma sha Allah an yaskuta sai ya shuru har zuwa iya inda Allah ya so ya shuru sun makala ya rabu addini inda inda babin janna shi ya Allah ko da bakin kofar na kawo ni rika ganin abin da ke ciki wataƙila kaga zai ga wanda ya sani ko gaisawa daga cikin kaga dai in an aljanna ne kuma wanda ba wuce yake ba ai ba ce wataƙila ba za su san mai ba ko wataƙila su ɗan rika ne ko mai ɗan take away da aka ba su ko dai ba komi ma ganin ni'ima ni'ima ne ko baka shiga ciki ba in dai kana kallon ta kana ganin to ka sa dai tunda an baro can wurin masifa an baro da shi ya samu an baro da wuta shi to nan ba ko kusa da kofa dai da an dan matsar da ni zuwa wajen kofa wa yaqulu Allahu azza wa jalla lahu sai Allah ya ce masa alaysa qad a'taita al-ahud wal mithaqa Allah ta fa'ala ghaira ghaira alladhi kunta fa'alta yace ba kai alkawari ba kai alwashi ha an rubuta babban alkawari Allah ta fa'ala ghaira alladhi kunta fa'alta ba za ka tambayi abin da in ba abin da ka tambaye nan ba ka ta dauke ka daga wuta ka daina kallon ta kuma yanzu ka zo ka ce an zo kuma an biyar da kai kana kallon aljanna kuma ka ce a kai ka kusa da kofa ba ka ce a'a ba fa yaqulu ya rabbi la akuna ashqa khalqika ya Allah ba na so in zama mafi rashin arziki daga cikin halittarka a ce duk waɗannan bayi na ka suna samun wannan gara basa a ce ni ban samu ba ya Allah kada ka sa in zama ni ne mafi rashin arziki daga cikin bayanka ina fata an gane kaga wannan ma ko yara ya ka iya faɗi haka fa yaqulu fa ma ataita in utita dalika alla tas'al ghayrahu to baka tsammanin in an baka wannan ba za ka ƙara tambayan wani ba ko ba za ka tambaya ba fa yaqulu la wa izzatika la as'aluka ghayra dhalika yace ina rantsuwa da buwaya in dai na samu zuwa kofa zan tambaye ka komai ba bayan nan fayuti ay rabbuhu ma sha'a min afaqo fayuti rabbahu ma sha'a min ahli wa min sai Allah ya bada wani alƙawari inda yaso tsawon inda yaso kenan sai ku tsale shi mu bace har zuwa lokaci kaza bayan nan fa yuqaddimuhu ila babil janna sai abu ta matso da shi kusa da kofar aljanna fa idza balaga babaha idan ya kawo kofar aljanna فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور idan ya matso kusa da kofa aljanna ya ga abin da ke cikin kofar nan na ni'ima wasurur da farin ciki fa yaskutu ma sha Allah an yaskuta shi ma zai shuru zuwa inda Allah ya so ya shuru fa yaqulu sai ya kara magana bayan ya ga wannan abubuwa ya ga abin da ke ciki zuwa inda Allah ya so فيقول يا رب أدخلني الجنة يا الله قوبا لما يبا الله لن تجدني دجتك لي أتجدني دجتك فيقول الله ويحك يا ابن آدم فأقدرك yace kan kanka dan adam wai ne kake yaudarar ne yanzu ba da mun yi alkawari da kai mun kulla yanzu kuma ka kwanci mun ƙara kulla ka kwanci mun ƙara kulla wai ne kake irin wannan أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تفعل غير الذي أعطيته yace ba ka yi alkawari ba ka yi hanyar jejeniya da kai ba za ka ƙara tambaya ba in ba wanda aka baka ba daga nan ba za ka ƙara ba fa ya kuli ya rabbi la taj'alni ashqa khalqika ya Allah kada ka sanya ni mafi rashin arziki daga cikin halittun wannan irin gara ba da ake ce a ce banda ne ai mafi ka kai musu ba Allah shi shi ya kafa ya da haƙun Allahu azza wa jalla min sai Allah ya masa dariya sai a ina ba na kanka ba dan adam bane kai ثم يأذن له في دخول الجنة في الله بعد الدنيا في كل ما باقي الدنيا في قال الجنة يا سلام يا رب يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا هكذا أذوبان ياسجة سنة فيقول تمنى yanzu tun da ka shiga aljanna malam sani muna tare ka yanzu ya shiga ta tun da ka shigo yanzu to yi guri duk wani abin da ka san dan adam zai so shi in ya ji daɗi ka ce kana kai guri duk abin da ka san ran kana so kai gurin sa sai ta manna sai ya guri ya ce ina son kaza ina son kaza ina son kaza kaza ma in na samu ina so ya yi guri ya yi guri iyakan gurin da har zuciya shi ta yanke ya kasa gurin komi ya rasa abin da zai ce ina so hatta idan qata umniyatuhu har gurin sai ya yanke gaba ɗaya bai san ma me zai ce ina so ba qala Allah azza wa jalla sai Allah tabaraka wa ta'ala sai shi zai rika gaya masa yace man kaza man kaza kai gurin ka ce a baka kaza baka tuno da shi ba kai ina tuna ma ka ce akwai kaza ma da baka sani ba a baka ka ce akwai kaza ma baka sani ba a baka ka ce akwai kaza ma ba da baka san da shi ba a baka kai aqbala yadhkuruhu rabbuhu sai Allah ya koma shi ke tuna mai ku duba mutum ya faɗi iya abin da zai faɗi ya ka ka faɗi yanzu sai Allah ya rika ce ne za a ma haɗa ma da kaza ka ce a baka kaza dan shi ai shi yasa nake gaya mana da mun gane Allah da ba za mu sha wahalan komai ba saboda mu ɗan adam ba ma wai a lahira ba a nan duniya in an ba mu dama an ce yanzu daga awa daga asuba zuwa magariba mai ta faɗin abin da muke so ba wanda zai wuce azahar da jama faɗin abin da zai faɗi ba kafin a kai azahar ka kasa ta doko ni to ma mene ne ma mafi yawanci ka ce a baka gida ka ce a baka mota ka ce a baka matan da kake so ka ce a baka kuɗi ka rasa yadda za ka yi ka in wurin ajiya daga nan sauran sai dai ka dawo da kanka to a baka lafiya a baka to daga nan fa in maka ce ga ku in me za ka faɗa ga ku in me za ka faɗa to dora ne daga nan za ka iya daga nan ka tsaya duk abin da za ka faɗi an zo cikin kuɗin nan ya ce cikin nan kowane irin gida in so kace a gina ne a gina ma ba ka kwana fiye da guda ɗaya ciki to daga nan sai ka zama sarkin masu kuɗi to daga nan sai ne to to ka kai awa ashirin da hudu kana lissafin gurin to to amma can lahira Allah zai ba ka dama ne kai ta fadin abin da kake so iya kan duka aljanna ka riga ka gani ka ga abin da baka taba tunani ba duk ka hada da su amma ka an kure ka har sai ka kai inda ba ka iya cewa kana son ka ba kuma duk ka gama ka rasa da zaka bari Allah da ya halitta ka shi to ya san shi ne inda nake son mu lura yanzu a yanzu akwai abin da ake baka ka samu a rayuwarka baka taba tuno shi ba dama ba ka roka ba amma kuma yanzu an baka saboda shi mahallicin ka shi ya fi sanin abin da zai dace da kai to in kai ne za ka rika kiran abin da za ka yi za ka bukata za ka yi makanka kwallo saboda wani abin sai ka ga matsala ba kake tuno kana da bukata wani abin sai ka ga damuwa kake to in kai ne aka ta ya kai da za ka roka sai ka roki sai ka roki abu kaɗan waɗanda in wata matsala ta taso ba ka haɗa da su ba kuma ga su sun zo to amma da yake shi ne mahallin ya san abin da zaka bukata sai ya baka har abin da baka roƙa ba kana nan zo na sai ya baka wani abin da baka taba tunanin shi ba kuma ka ji dadi da ka samu gobe ba ka rama ba ka taba tunanin shi ba kuma an baka ka ji dadi da ka samu to inda an baka da kai ne zaka tuno zaka tuno kai makan ka kwauro makana insanu qatuba mutum shi da kanshi ma yake makan shi kwauro ya makan shi rowa to a aljanna haka za a yi a ce madan aljanna yi gurin iya duk abin da kake ke tuna haka tuna zai yi zai yi zai yi zai yi har ya kasa kuma fa talaka ne ake gaya mana nan wanda yake karshe sai Allah da kai zai rike cewa to ka ce a baka kaza ma sai ma amfani ka ce a baka kaza ma akwai fa'ida duk wanda aka ba shi kuma yake da bai zo wannan ba da ya shiga a ce bai roki komai ba kan wannan dan duk wanda Allah ya gaya mai din nan sun fi wanda ya faɗi ba a gane duk wanda Allah ya gaya mai yake karo kai to an faɗi jijjigan da shi ne ma bai san shi ba ma sai ya gada a ce bai sami ba da ya halaka a ce da bai sami ba da ya yi asara to sai a ta tuna ba a kai karshe dai ya ce shi da kai ce shi gaskiya ne abin da ya yi gaskiya da shi nan قال الله عز وجل أقل أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني har inda ya kai guri aka kai karshe ba sauran wani abu da zai ce yana so قال الله عز وجل في الله يشيما قال الله تعالى لك ذلك yace to duk wannan abin da kai guri da wanda aka gaya maka baba an baka wa mislahu ma'ahu kuma an linka shi kuma bayan nan kaga in ya ya faɗi abu miliyan da wanda ya faɗi da wanda aka tuna mai ya faɗi mutum ta ji ganna aka san in ba su ba zai ji daɗi ba na rayuwa to za a ce an ba shi kuma an lunka mai irin shi to idan wannan kaga ai babban qala Abu Sa'id al-Khudri li Abi Hurairah radiyallahu anhu sai Abu Sa'id al-Khudri dukkan su daga dai ne yace ma Abi Hurairah inna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ba ba sai yace ba sai qala قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله yace za a baka guda goma na wannan ka samu wannan ne wa asharatu amsali da kuma linki to goma ta ji wani tsani an ba shi wannan din duk sai da buri ya kare sai da mutum ya kai karshe bai iya faɗin komi zai ce yana so ya ka ce an ba ka irin sannan kuma an linka ma to goma Allah shi ne Allah tabaraka wa ta'ala qala abu huraira lam a'tadni rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam illa qawluhu laka zalika wa mithluhu ma nan masu ruwaya ne diga diga ne ke zabani yace ni dai abin da na rike daga manzon Allah an baka irin shi da kwatan kwatin irin shi qala abu sa'id yace abu sa'id yace ban sakan ma ba inni sami'tuhu yaqulu zalika laka wa asharatu amsalihi ni dai abinda na riko daga manzon Allah ya ce kana da wannan kuma da irin sa so goma kuma ba wanda zaka ci qala abu huraira wa zalika ar-rajul akhiru ahli al-jannati dukhulan al-janna yace to kun ga wannan mutumin da aka ba wannan gara bazan shine mutum na karshe da zai shiga aljanna daga na rufe to shi ya samu wannan gata shi ne na ƙarshen shiga aljanna to duba wallahu wallahu ala amma dai an a fahimtar mu dai zamu zama mutum ɗaya ne tun da asiru a tafi na wallahu akwai akwai irin sa shi ya tsaya wallahi alam Allah zai yi ruwa ana bada misali akan guda ɗaya ne akan kuma ana nufin jinsin mutane wanda za su samu irin wannan ai ba ga ba mu lawo ka yau mu je ba ku ka dan muke ba mu kawo watan baya wajen la ta zulu qadama abdu na ku gaje wala ne yau za ta yi to al'ana bi to amma an sabo magana ce ba su saurari ne kuma za su ce ai ba a yi sosai je ba a yi ba su je kaɗa ka yau ma kaɗa to na kabi ya hada babban abin da yadda za a yi magana aljanna babban girman abin babban daraja abin babban mori abin Allah ya samu na cikin aljannan nan ita kuma wuta duk yadda aka ambace ta nan ana faɗi ne don mu ta jin tsoro mu ta roƙo Allah Allah ta ba mace yan wuta kuma mu rika yin kan mu addu'a muna mu iyayen mu addu'a da duk sauran musulmai idan kana addu'a kana sa ɗan uwanka musulmai musamman ma sashen farko dai ma ifan mutum wanda su ne dalilin zuwa mutum duniyan nan to mutum duk lokacin da zai addu'a nan ya zama yana sa abin nan ba tsara da su sannan sauran yan uwa musulmai lokacin da duk mutum ke addu'a yana sanya su sauran musulmi an ci za a wakilta mala'ikun da zai rika cewa amin wa laka mithlahu kai ma Allah ya karba kai ma kana da kwatan kwatan irin wannan abu in ka nema wani alkhairi kai ma amin kana da kusan kusinka in ka nemi kariya daga sharri to Allah ya kare sauran ƴan uwa musulmi kai ma sai Allah ya tabaraka wa ta'ala a ce malaika ne ya ce amin Allah ya kare kai ma irin wannan Allah ya kare to ba ka mu ba wani abu da zamu yi a ce haka nan kawai ya faɗi kasa ko ina muka da riba ce ko ina muka da daraja ce to za ka kawai babban abin mu zama muna kulawa da wannan addu'a tana da gata a hannuya wanda za mu rika yi musamman muna yi ba abin nan ku diba ta cikin wancan littafin da muka karanta wannan kaifa tarfa darajata ka a baki ba wannan kaifa tutul umraka lil insaji ko wannan aya ciki sai da aka yi magana ka dunkule wani aiki babba wanda wata rana sai mu manta ma ba mu yi ba yace idan ka ce Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat ko kuma haka hada wani wani tunda ba duka wal muslimina wal muslimat in kai wannan za a baka lada daidai yawan mu'minan gaba ɗaya tun daga farko har zuwa ƙarshe to wannan yana daga cikin abin da zai kaga wa mutum lada mutum ya je ga lada ba iyaka ba sai ta yadda aka ta taru haka nan ba amma sakacin ba zai ba zai ba ce nan kuma zai tare shi shi dan kullun ya ga hanyar da za a samu babba to zai tare ta nattabi hada na'am to Allah ya Allah ya kuma da su ai abun kullum ga shi Allah bai ba mu mutta Allah kuma tar da su da sarki sunaye Allah ya kare subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وكفر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحدث اخلاقنا وقو ايماننا وسدد عند السؤال جوابنا والى عمل اهل الجنه اهدنا وتوفنا وانت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نسمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين